الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والآتية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياء ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إقدارنا يا ربنا يا خالق الأوالم وكل بيننا وبين كل ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله أيو زام تقبض وأنا كراتو نتفسيري كما يدعك سابا يومنا sha biyu ko ga watan Ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan March wanda a miladiya muna hijira dubu ɗaya ko dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a cikin alkur'ani za mu tashi inda yake cewa wa ƙala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ubni ankum min allahi min shay in al hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni ankum min allahi min shay illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wa innahu lazu ilmin lima allamna ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى yana faɗa mana game da wannan kissa ta annabi Yusufa da ‘yan uwansa gaba ɗaya. A jiya mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari, firar da ‘yan uwan annabi Yusufa suka zo suka yi da shi da su da annabi yaquba mahaifinsu kenan a lokacin da ya zamo cewa da suka je annabi yusufa sai ya ba su sharuɗa ya faɗa musu ya ce musu lalle lalle idan kuka dawo gida ku tabbatar cewa kun dawo idan ba ku dawo ba kuma to ba za mu ƙara ba ku awo ba ba za mu ƙara ba ku awo ba to shine suka zo da suka zo suka samu babansu sai suka faɗa mashi. Baban nasu ya nuna dai damuwa da rashin amincewa a wannan lokaci domin abin da suka yi mashi na annabi Yusufa a can baya don haka wannan abin shi ne wanda ya kawo annabi yaquba ya nuna masa a'a ba zai ba su ba su tafi da shi bunyamin dan uwan annabi yusufa saboda ni saboda ai can sun nemi a ba su annabi yusufa su tafi da shi da suka je da shi kuma suka bato da shi wato suka baro shi a can gurin suka je suka jefa shi a cikin rijiya to don haka yanzu ma suka nemi a ba su bunyamin su tafi da shi don haka annabi yaquba ya nuna musu a'a ba zai ba su ba to sai dai suka kawo maganganu suka lallashe shi suka yi hikimomi wanda shi wannan hikimar da suka yi ba irin ta baya ba ce can ta baya sun yi hikima ne na shiri wannan kuma abu ne wanda yake na gaskiya abin ya tabbata duk abin da suka faɗa eh lalle ya tabbata sannan kuma kudirinsu na cewa za su kiyaye shi wannan kuma shi ma wannan kudirin nasu didde ya zama kudiri ne na gaskiya saboda ni saboda ai dama tuntuni sun ce idan suka yi annabi Yusuf wannan aikin za su zama salihai ko eh za su zama salihai za su tuba ga Allah subhanahu wataala to sun tuba din sun tuba to dan haka yanzu da suka zo suka nema a wajen mahaifin sai mahaifin ya nuna masu a'a ba zai ba su ba suka dai lallashe shi suka nuna cewa ai ga irin wato karramawar da sarki ya yi masu tunda har lokacin ba su gane shi annabi Yusufa shine sarkin ba su dai sun ɗauka dai kawai dai wani sarki ne na daban saboda hankalinsu bai kawo musu cewa annabi Yusuf ba ya za a ce har annabi Yusuf ya zo ya ya zo Misra ya zauna har ya samu mulki wanda an sani mulki mafi yawanci kusan gado ne in wannan ya rasu a ba wannan in wannan ya rasu a ba wannan to kuma sun ga annabi Yusuf shi dai daga daga nan Kan'an ya tafi daga Kan'an ya tafi tunda sun san da cewa Annabi Yusufa ya fita daga cikin rijiya tunda lokacin da aka fitar da shi su ne suka zo suka saida shi to sai hankalin su bai kawo masa haka ba to da su dai sun bashi a matsayin bawa ne suka rabu a lokacin dan haka har yaushe za a ce shi ne ya zamo babban sarkin nan na Misra to zuciya su bai kawo masa haka ba dan haka ma ba su gane shi ba to shine suka zo suka samu mahaifin sai suke ce mashi ka ga irin karamcin da ya mana ya maido mana kayanmu wato kuɗin da muka saya na wannan awo ya maido mana kuma ya nuna mu koma kuma ya ce idan ba mu koma ba ba zai sake yi mana wani awon ba dan haka baba ka kyale mu mu koma idan muka koma za mu je mu auno mu ahalin mu za mu je mu yi masa awo na abinci bayan haka idan ka ba mu dan wannan namu wa na hafazu akana wa nazdadu kaila ba'ir idan ka ba mu za mu kiyaye shi muka kiyaye dan uwan sannan kuma mu ƙara za mu ƙara wani laftin na kaya na rakumi wanda za mu ba shi ɗan uwan namu bunyamin shi ma tafi da shi a je a auno kayan shi ma a bashi ga namu kuma ga wani ƙari da muka samu sai suke cewa in ma annabi yaquban yana ganin kamar misali ai dan nauyi ne za a ƙara wani nauyin da za ka tafi da bunyaminu aka ce za a ƙara da wani wannan raƙumi ɗin duk da dai ba a san menene ba ba a sani ba shi raƙumi ne ko ko wannan jakuna ne suka tafi da su duk da ma da yawa wasu malamai suna cewa ma jakuna ne suka tafi da su ba wai raƙumma bane ba to amma nan nan da aka ce kai da ba'irin wato labtu na kayan abin da za a aza akan abin da suka tafi da shi din eh abin da suka tafi da shi din to da suna tunanin kaman cewa annabi yaquba yana tunanin kaman a ai za a loda wani aiki ne dan kan ma ya kawo wannan maganin sai suka ce ai zalika kailun yasir wannan ma da zamu tsara wa shi dan uwan namu Bunyaminu wannan ai abu ne mai sauki a wajen wannan sarki saboda shi wannan sarki mai karamci wannan wannan sarki yana da kyauta yana da baiwa dan haka sai annabi Yaquba yace a'a sai ce lan ursilahu ma'akum hatta tutuni mausikan min Allah la tatunnani bihi illa an yuhada bikum falama atawhu mausikahum qala Allahu ala ma naqulu wakil sai annabi Yaquba dai da suka matsa sai ke cewa to ba zan baku ba har sai kun zo man da alkawali daga Allah subhanahu wataala wato kun yi alkawali da Allah ba da ni ba kun tabbatar da cewa za ku zo man da su za ku zo man da shi Bunyamin idan kuka tafi da shi sai dai in wani abu ne ya muku kawanya wato wani abu ne ya zamo cewa ya same ku da ku din da shi din gaba ɗaya wanda kuma ba ku da iko a kansa sai in wannan ne to shi kenan sai sa wannan sharaɗin a ciki amma in dai ba shi ba to kuma alkawarin za ku dawo man da shi to yayin da suka zo da wannan alƙawarin suka tabbatar da alƙawarin sai annabi yaquba da yake da duk da haka dai tunda dai kun faɗi haka to Allah shine shaida amma dai a bisa Allah subhanahu wataala na dogara akai to shikenan sai ya zama annabi yaquba ya kyale su za su tafi da da shi bunyaminu dan uwan annabi yusufa to da ya tashi sai annabi yaquba yake ba su shawara yake cewa saboda ni saboda ai za su tafi da yawa yanzu sun ƙara su wajen goma sha ɗaya don haka sai yake ba su shawara yake cewa ya baniya la tadkhulu min babin wahidin ya ku ƴaƴayena kar ku shiga idan kuka je misira kar ku shiga a kofa guda ɗaya wada kulu min abwabil mutafarriqa ku shiga a kofofi mabambanta mabambanta idan kuka je dama ita misira malamai sun ce a wannan lokacin kofofi guda hudu gare ta kofofi guda hudu gare ta na shiga an kewaye ita wannan misira an zagaye ta da gini sai aka yi kofofi guda hudu Dura haka sai yake masa idan kuka je kar ku shiga ta kofa guda ɗaya. A za ku rarrabu ne ku zama wannan ya shiga ta wannan wannan ya shiga ta wancan wancan wannan ma shiga ta wannan. To shi kenan kaga kenan tun da kofofi guda hudu ne nawa nawa za su raba kenan. Kaga za su raba kenan mutum uku uku ko sai ya zama saura mutum biyu su ma sai su shiga ta ɗaya ta ita ɗaya kofai tunda su goma ne da suka ji ga Bunyamin ya ƙaru. kaga uku uku uku uku tara kenan ko saura biyu sai su shiga ta haka to shine sai ba su wannan shawara akan haka to shine malamai suka ce a'a to ya akai akan wato a lokacin da za su yi zuwa na farko bai ba su wannan shawara ba bai ba su wannan shawara ba sai yanzu zai ba su wannan shawara ta biyu shine wasu malaman suka ce dan kasancewa tare da su akwai bunyamin shi kuma bunyaminu mutum ne mai girma a tare da su sannan kuma gaba ɗayansu duk kyawawa ne. Zai iya zamantowa ba kowane mutum ake samu ba yake da waɗannan ‘ya'yan ragar sannan guda goma sha ɗaya a wannan lokacin, sai annabi ya ba ga samu da waɗannan. Sannan kuma kyawawa ne masu kyau, idan suka tafi suka tafi zuga suka shiga cikin ƙofa ɗaya ɗin yana gudan masu ido. Abin da ke ido shine kandun baka, wannan abin shi annabi ya yake hango masu. Akwai kandun baka, wanda shi yanzu ake ce mashi maita eh shi ake kira da maita wannan maita da kuke gani abu ne na gaskiya kawai suna ne aka san zamani eh ba a san shi da maita ba amma akwai kandin baka wato shine ido yanzu kuma abin da yasa su masu kandin bakan suna hadawa ne da aljanu suna aiki da wannan ne amma da san ba a yi da wannan yanzu suna aiki da aljanu amma kandin baka akwai shi shi ne kandin baka a lokacin da a lokacin da su Allah subhanahu wata'ala ya yo su ne, wasu malaman suna cewa an yo su ne don likitanci. Yanzu idan mutum bai da lafiya a cikin cikinsa, ana so a auna a gani, ba da kwamfuta ake zuwa ba ana auna ba ana gani, eh? irin su su da sauransu. To aka ce a da, a da masu wannan kandin bakan nan da ake magana, Allah ya ba su bai wannan wanda idan suka ga cikinka, za su iya gane ga cutar da ke damun ka a nan gurin. don wannan abin aka ba su. Don shi aka ba su. Idan suka gani akwai cutar da ke damunka, ai kaza da kaza ne cikin cikin ka ya faru, ga maganin da ya kamata a yi, a bashi zai samu sauki a kai. Don haka aka yi su. To amma yanzu da ya zamo cewa yanzu ga kwamfuta nan Allah ya ba mu na ci gaba, to shi kenan su kuma sai suka koma suke aiki da aljanu suna cutar da mutane da shi. Suke cutar da mutane da shi. Wasu ɗin kuma za su zamo ba da aljanun ba ne. a'a kawai da baki ne in suka yi magana kuma sai ya tabbata kuma kan bakan fa yana kasancewa fa ko da fa da alkhairi ne ko da da alkhairi ne in yi fata kawai misali yanzu nan ka wuce kana da ilimi misali ko kana da kuɗi sai aka samu wani mai kandin baka ya zo ya ce kai wannan mutumin akwai kuɗi shikenan har ya kama ka wannan shine kandin baka eh a'a baka fahimci bayanin ba kenan ana nufin ma'ana kandin bakan in mutum na da kandin baka sai na bada misali na ce sai a samu wani mai kuɗi sai ya wuce a ga kaman misali abin da yake bada kaman na ban mamaki sai a samu ɗan yaro ƙarami haka sai a same shi da kuɗi haka ko kuma a samu yaro ƙarami a same shi mai ilimi zunzurutu to idan aka samu mai kandin baka in ya zo in ya mai magana ya ce kai wannan mutumin akwai kuɗi ko kuma akwai ilimi to wannan kandin baka sai ya kama ka ko dai ta rashin lafiya ko kuma ƙarshe ma ya mutu tunda manzala sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya zo daga Abdullahi bin Abbas ya ce mai kandin baka, kandin baka zai iya sa mutum ya kwana a kabari, sannan kuma kandin baka zai iya sa raƙumi cikin tukunya. Haka manzo Allah ya ce. Me yake nufi da haka? Ma'ana mai kandin baka in yi maka magana, in ya tanka maka take shi zai iya sa ka mutu, ka mutu ka kwana a kabari. Ko kuma ko da raƙumi, ko da raƙumi ne in ya bai wucewa, sai ce kai wannan raƙumi akwai so akwai girma. To wannan bakin da ya ambata sai ya kashe raƙumin a ƙarshe sai dai a yanka shi a dafa a tukunya, ka ji abin da yake nufi. Eh? Ko da kyakkyawan niyya yi, shi a matsalar shi kenan. shi kandun baka gashi nan ya zo a cikin wannan shi yasa ake son misali mai ilimi ko kuma mai wanda yake da karatu ya dage addu'o'i kawai ya dage addu'o'i akan tsari akan kandun baka din nan kar ka gamu da su shi yasa abin shi yasa malamin ka ce abin da mafi shine mutum ya ringa yin kula uzu birabbin nasu da falaki safa da yamma wannan yana kiyaye mutum daga kandun baka akwai hadisin da ya zo a cikin muwadda wanda shi wannan hadisin yake bayani wani bawan Allah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da da muna karatun mu wada mun zo ga hadisi kaga na manta sunan sahaban amma yana nan dai a ƙarshe inda ake magana akan shu'umanci a cikin babin to shi mutumin ya dawo daga wajen yaƙi da ya zo da ya taho sai iske wannan wanda ya yi makandin bakan mutumin da ya tanka mawa sai ya iske shi yana wanka ya cire kayansa. Yana wanka. To, da ya cire kayan shi ga shi fari ne kyakkyawa mai kyau shi mutuna. To, shi kuma mai kandin bakan nan wuce wanda yake yi sai ya ga shi da kyau. Ga kyau ga haske, shi kenan sai ya ce mashi kai, amma wani Allah ya baka kyau. To, wannan abin da yana yi din nan, yana gama wankan nan yana koma gida sai rashin lafiya. ma da rashin lafiya ta kama shi ya firgice ya fita cikin yanayinsa aka sauri aka je aka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu manzo Allah sallallahu alaihi aka faɗa mashi aka ce ga abin da ya faru sai manzo Allah ya zo ta mishi ya ce ya aka lokacin da kake yin wankan ba wanda ya maka magana yace eh ai wani ya min magana ga abin da yace sai aka ce to ai maza a je ai maza a je a gano shi aka je aka gano shi manzo Allah ya sa ya wanke hannuwansa dama mai kandin baka idan yi maka kandin baka idan ana so ka warke to zai zo ne ya yi arwalla amma a samu kamar roba ko kwano sai a tara ruwan ya wanke fuskar shi ya wanke hannunsa ya wanke kafafuwansa sai a bashi ya sha a shafe mai gaske shi kenan sai ya warke amma dole sai an samu wanda ya kandin baka ai shi ne hikima da zaka ga ana yi idan mutum in ma ya kama shi kamar yanzu sai ka an ce sai ya ji ya tsallaka shi sai ya ji ya tsallaka shi. To amma idan ya wanke hannuwansa in ya bashi shi an daina kandin baka ne to nan shine shi ma maganin kandin baka ne. Amma idan baka so in kana so ka yi rigakafi baka so kama ka shine kai ta karanta kula uzu bi rabbil falaki da nasi safa da yamma. To mai kandin baka Allah subhanahu wataala ba zai bashi dama ya kama ka ba. To nan fa shi ake kira da maita. Yanzu sai aka juya abin gaba daya ake kira ake ambatanta da maita a wannan kandin baka din nan shine shi kuma dama asali wasu malamai suna cewa an yi su ne don magani lokacin da babu irin wannan ci gaba na kwamfuta da sauransu su ringa ba da magani su riba su ga cikin kan me ke faruwa me ya same shi sai su ce ga abin da ya kamata a rubuta a bashi ya yawwa to shi ne shi nan annabi yaquba ya yi musu wannan abin ne wai dan idan suka tafi idan suka tafi kada sun tafi rudin nan su da yawa sun shiga ta kofa guda gaba ɗaya sai ya zamo cewa an samu wani mai kandin bakan ko kuma ido a sa masa ido mutane su gani su sa masa ido a samu wani mai kandin baka ya masa magana ya ce ka wa an mutane suna da yawa ko daga ina suke ga su kyawawa to kaga shikenan kandin baka ya kama su to shine sai annabi yaquba ya ce masu idan kuka je za ku shiga a cikin misri ku shiga a kofofi mabambanta kar ku shiga a kofa guda ɗaya yace amma wa ma uguni ankum min Allahi min shay yace amma hubba zan wannan zancen nawa da na faɗa muku wa ma uguni ankum ba zai wadatar da ku ba daga wani abu min Allahi daga Allah in ya taho innal hukmu illa lillah domin babu wata kaddara babu wani hukunci da komai sai ga Allah subhanahu wataala idan Allah ya kaddara abu Allah ya hukunta abu to sai ya tabbata dan haka wannan maganar da na faɗa muku ba wai za ta wadatar da ku ba ba za ta hana in abin ya tashi samun ku bai same ku ni dai na faɗa muku abin ne kawai don ya zamo wato sabat eh yace sai dai alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun kuma a gare shi ne masu dogaro suke dogara gare shi ne masu dogaro suke dogara to wannan yana nuna cewa dan ya faɗa masa hakan a'a kawai ya faɗa masa ne dan dai a dai kiyaye dai ka san sa'i za ga idan mutum ya samu ko kaman ko hatsari ko wata rashin lafiya sai an ce akwai sabab ko to wannan yana faɗa musu ne abin da za su kiyaye dan kada ya zamo cewa in abin ma ya same su da sababi ne ya same su da sababin sun tafi gaba ɗaya ne amma in ma abin ya same su to an dai faɗa wannan dai hukunci ne na Allah dole sai ya same su ya same su to amma za mu ji a gaba Allah da ya kiyaye su wannan kudirin da annabi ya kuba yi to Allah ya kiyaye wannan abin wannan bukata da annabi ya kuba ya raya a cikin zuciyar shi to Allah subhanahu wataala ya kiyaye su daga wannan din bai same su ba amma ya kiyaye su ne da hukuncin Allah cewa dama Allah bai hukunta zai same su ba sai yasa annabi Yaqub ya ce amma fa wannan magana da na faɗa muku na cewa ku bambanta ba za ta wadatar da ku ba daga wani abu daga Allah subhanahu wataala in ya taho na kaddara Allah in ta taho domin kaddara Allah in ta taho ba abin da zai kiyaye ta ba abin da zai kare ta ba abin da zai kare ta domin ita kaddara idan ta taho sai sa aka ce a ringa yin addu'a. Addu'a ita ce wadda take rage ita wannan ƙaddare. Amma ko da fa ana addu'a sai wani ɗan barbaɗinta ya sauka, sai dai a ce an karya ƙarfinta. Kawai misali da ta taho da niyyar ɗari sai ta iso maka da guda ɗaya kawai. Ka ga addu'a ai ta yi aiki ko? Eh? Abu ne zai zo maka da ɗari, amma sai zo maka da ɗaya. Ka ga an rage, saboda kamar yadda akwai wata kisa wani babban malami sai ya yi mafarki da ya mafarki sai ya yi mafarkin an ce mashi za a sare mai kai za a sare mashi kai shi kenan yana ta tunani yana ta tunani kuma da aka faɗa mai za a sare mai kai aka ce za a sare mai kai din amma cikin sati ɗaya za a sare mai kai cikin wannan satin za a kulle mai kai da takobi sai hankalin shi ya tashi ya tashi ya je ta tambayar masu mafarki masu fasara mafarki wasu suka ce eh lalle abin ne zai tabbata to shikenan ya je kau yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a da yayi ta addu'a kafin satin ya cika ana kamar sauran kwana biyu satin zai fita sai ya je ya kira wani wanzami da ya kira wanzamin sai ya ce mashi zo kaman aski dan Allah in dai tafi kada ya zama cewa dai na mutu da suma a kaina zo kaman aski ya zo yana mai aski yana mai aski sai wannan ƴar wuƙai da ake mashi aski da ita ita ce basilla ko basilla ki tambaye ko mene ne aska yawa aska askan nan sai ta dan yanke mai kai da ta yanke mai kai sai shikenan sai wanzamin ke cewa da Allah kai hakuri na dan taba ka akai ka san dama wannan al'ada ce ta wanzamai idan suna ma aski suka dan yanka in suka yanka ka sai su ce maka kai ai ku na dan yanka ka fa to shi ma sai ya ce mai haka sai ya ce mace haba ba komai duk da za a tare ma kai kuma dan dan yi min wannan yankan kuma sai ni kuma ci gaba da aikin ka kawai ya ci gaba ya ida askin shi bawan Allah nan da yana nan tsaye tsaye tsaye tsaye dai haka yana ta tunani sai ga sashi ya zo ya wuce gaba daya ba a yanke mai kai ba a'a sai ga an ƙara kwanaki ma akan satin ba a yanke mai kai ba sai je ya samu wani malami da ya samu wani malami ya ce malam ka ji mafarkin da ne to amma kuma na ga satin ya cika har an ƙara kwanaki ba a yanke min kai ba to me ke faruwa ne sai ya ce mashi a lokacin da abin ya faru tun daga lokacin da kai mafarkin baka taɓa jin wani ciwo ba sai ya ce kai gaskiya ya yi shiru ya ce ban taɓa jin wani ciwo ba sai dai wani yanka kawai da aka min a lokacin da na kira a man aski ana cikin yi man aski ya kaɗan yanka ne har mutum yana cewa na yanka kana ce mashi a ba komi ni da za a sare wa kai wani irin kuma dan an dan yanke nan gurin zan tanka yace wannan ba komai sai malamin yace to ai ai tun da abin ya faru ne kake addu'o'i ko yace i ina fa addu'o'i ina ta addu'o'i yace to ai addu'a ce ta rugurguza wannan kaddare wannan dan yankan da aka yi maka saboda ita kaddara Allah in ta taho ba mai iya tare ta to wannan yankar da aka yi maka akai addu'a da kake ita ce ta yi rugurugu da kaddare shine furfushin kaddaran ne ta sauko maka akai aka dan yanka ka da wannan da wannan askai don haka wannan aske tana daga cikin karfan wannan takobin da za a sare ma kai da shi shi kenan sai ya yi wata irin ajin zuciya sai ya tabbatar da haka eh sai tabbatar da haka to kaga kenan addu'a tana da matukar amfani tana da matukar amfani in dai kana addu'a to duk irin kaddarar da za ta same ka wannan addu'ai dama malamai sun ce idan mutum na addu'a addu'a idan ta sama, ita kuma ƙaddara za ta taho. Idan ƙaddara ta taho, addu'a ta sama, sai ta haɗa a sama. Addu'a za ta ce wa ƙaddara, ina za ki, sai ƙaddara ta ce, Allah ne ya aiko ni wajen bawan sawa ne. Ita kuma addu'a ita ce, ah, to ai ni kuma shi wannan bawan shi ne ya aiko ni zuwa wajen Allah. Shi kenan, sai ce sai ta kaddara ta ce to ai ni ma aikin Allah ne kaga shi Allah shine ubangijinsa sai ce to ai ni kuma ni ma umarni ne na Allah Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'ata da'i za da anni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah yayi alƙawarin cewa idan bawon yayi yayi addu'a zai karba dan haka ni ma umarni ne na Allah Allah ne ya ba da wannan umarnin a yi addu'a zai karɓa, don haka shi ne zan tafi. Sai ce, a, to aiki kin taho ne akan umarnin bawansa, ni kuma ya taho ne akan umarnin Allah, ya ce, a, to ni ma kan umarnin Allah ne. Don haka ki koma, kuma dama ni ɗin ya aiko ne shi ban akan tsari daga gare ki. Sai kadira ta ce, a'a, ni ba zan koma daga aikin Allah ba, Allah ya aiko ni kuma in koma, sai a ta ce, to ni kuma ba zan bari ki tafi ba. To a ne aka ce kaddara sai ta taho. addu'a ta tafi sai su haɗe nan si ta faɗa si ta faɗa si ta faɗa to addu'a ta fi ƙarfin ƙaddare ta fi ƙarfin ƙaddare shine nan sai addu'a ta yi rugu rugu rugu rugu rugu rugu da ƙaddara an gane abin da ake nufi ko yawa sai ta rugu rugu da ƙaddara sai ta rugurguza ta gaba ɗaya sai ta wuce tana wucewa ita kuma ƙaddare saboda Allah shi kuma ya yi alkawarin shi ma idan ya aiko ta wajen wajen bawansa ita ma sai ta taho don haka wannan burbucin sai ce to ai ni ma na je to shi ne sai ta taho sai ta samu shi wannan bawan da ya wannan addu'a da kuma ta tafi shi ne sai a same shi ɗan kaɗan daga cikin abin da zai faru idan da an kaddara cewa karyewa za ka yi to idan kana addu'a sai ka ji kawai ka yi targaɗi to wannan targaɗen ka gode wa Allah da ba targaɗi ba ne idan kuma kaddara ta taho da niyyar za a tare ma kai idan kuma kai kana addu'a kana addu'a to shine idan idan suka je suka haɗu akai wannan faɗa akai wannan yakin shine sai a zo sai ka ga kila kana cikin yanka da reza ko ka haika jika dan yanki to ne ka gode wa Allah ka kada kana buta shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yanki kaza kaza kai kai ka san da me zai faru da kai eh da haka sai ka gode wa Allah ko kuma ya zamo cewa kana da dukiya da za a yi maka sata kusan miliyan ɗaya ko kuma miliyan ɗaya za ta faɗi shi kenan kawai sai a zo a same ka gida sai a zo a sace maka ko ɗan haka ko ƴar dubin ka biyu faɗi ta aljihu ko a zo a ɗan ɗauke maka ɗan takami ko wani abu haka kamar abin da ya faru da ni yau eh sai a ɗan ɗauke maka takalmi to idan ka san Allah dama kawai kana ganin wannan abin ba zai tara ma hankali ba saboda ni baka san da menene zai zo maka ba amma sai gashi aka dan takaita daga wannan dan abin dan karami yanzu da a ce misali an ɗauke maka a ce miliyan ɗaya ɗinka ta faɗi da a ce dubu biyu ɗinka ta faɗi wani kake so daga ciki kaga dole za ka ce kwanda da ai dubu biyu ta faɗi ita ce ita ɗin mice ce to kuma dan ni idan dubu biyu ta faɗi kaɗa kana buta ce kai da baka san menene Allah da ya hukunta za ta zo ba amma saboda addu'ar da kake yi sai ta je kai rugurugu da wannan kaddare sai dan burbushin ne ya zo maka dan haka ita kaddara dole ne in ta zo sai ta same ka sai ta same ka idan kuma Allah dama bai hukunta kaddara ba dama ma'ana bai hukunta za ta zo maka ba dama ba za ta zo maka ba kuma da inda za ka shiga da yaushe sa kana da wannan imanin ka kwanta lafiya in ka san wannan abin in ka san wannan hukuncin to shi kenan hankalinka a kwanta yake yawwa to wannan shi to shine nan sai yake ce masu din amma fa wannan abin da na faɗa muku ba zan wai wadatar da ku ba wannan zancen nawa ba zan wadatar da ku da shi ba daga wani abu idan ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala na hukuncin Allah. Wannan ma da kalumi na haisa amara kuma abuhum yayin da suka shiga ta inda baban nasu ya umarce su na ƙofofi daban-daban ɗin waɗannan ƙofofin guda hudu suka rarrabu. Ma kana yuguni an min Allahi min shay. To wannan wannan rarrabuwar da suka yi wannan yuguni ɗin na biyu na rarrabuwar ne yana karewa ne shi da mirin yana karewa ne akan ita wannan rarrabuwar. ma'anar duk da rarrabuwar da suka yi din suka shiga wannan ko suka shiga ta wannan din hakan bai wai wadatar da su da komai kuma ba zai tunkuɗe musu komai ba na wani abu wanda zai taho daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda shi ma annabi Yaqub ya faɗa ta din yace wa ma uguni ankum min Allah min shay zance na da zan yi ba zan wai wadatar da ku da wannan zancen ba daga wani abu in ya taho muku daga Allah subhanahu wata'ala haka ita ma wannan ita ma wannan rarrabuwar ma kana yuguni ankum min Allahi min shay'in bata wadatar muku daga wani abu da zai zo muku daga Allah subhanahu wata'ala ba illa hajatan fi nafsi yaqub qabaha sai dai wata bukata da ke cikin zuciyar annabi yaquba da aka biya mashi na cewa mi na cewa ido bai kama ku ba ido bai kama ku ba wannan an biya mu annabi yaquba wannan bukatun na cewa ido bai kama su ba wa innahu lazu ilmin liman allamnahu domin cewa da shi annabi yaquba ma'abocin ilimi ne, lima allamnahu na daga abin da muka sanar masa, walakin na aksarar nasu la alamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba da irin wannan ilhama da ake yi ga zababbun bayi. Irin wannan ilhama da ake yi ga zababbun bayi ba kowane ba ne bai san da haka nan. Walamma da kalu ala Yusufa, na'am.
Walamma da kalu ala Yusufa awa إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون نعم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون yayin da suka shiga a wajen annabi Yusufa kaga sun shigo cikin Misr kenan ko yanzu gashi sun shiga a wajen annabi Yusufa sun shiga a cikin fari to shine yayin da suka shiga a wajen annabi Yusufa awa ilaihi akahu sai ya taro dan uwan nan nashi zuwa gare shi annabi yusuf din sai ya taro shi dan uwan nashi ya rungume shi kala sai annabi yusuf ya ce mashi ana akuka ni ne fa dan uwanka fala tabta is dan haka karka ji bakin ciki karka damu bima kanu ya amaluna da abin da suka kasance su wato suna aikata mana su waɗannan ƴan uwan namu karka damu sai annabi yusufa ya faɗa musu wannan wannan wannan magana To, malamai suka ce a lokacin da dama suka shiga a wajen annabi Yusuf ɗin, sai suka ce da shi, sai suka ce da shi kafin su haɗu su yi magana da annabi Yusuf ɗin da shi Bunyamin ya faɗa mishi wannan aya ya ce mishi wala mara kalu ala Yusufa ya ce mishi wato qala ana akuka fala tabta iz bima kanu ya'malun to kafin a je wannan wajen dama da suka shiga suna shiga a cikin fade sai suka ce ayyuhal muluk ya kai wannan sarki haza a kunan lazi amartana an nati ka bihi, faƙar ina ka bihi. Wannan shi ne ɗan uwanmu wanda kai mana umarni cewa mu zo maka da shi, to haƙiƙa ga shi mun zo maka da shi. Shi kenan sai annabi Yusufa sai ya ce da su lalle a hasantum wa asabtum kun kyautata kuma kun dace hakan yayi kaje yace kun kyautata kuma kun dace eh sai ya ce masa haka yace kuma da sannu za ku samu a wajena da sannu za ku samu a wajena masauki kyakkyawa da karamci wanda zan yi maku kamar yadda na yi maku a baya ko kuma ma fiye ma da haka zan yi maku haka shikenan bayan ya faɗa musu wannan maganar sai ya karɓe su ya kawo masa abinci da ya kawo masa abinci sai masa irin yadda ake yi yanzu shi yasa annabi Yusuf fa wayayye ne ya san mulki duk wannan abin da kake gani yanzu masu mulki suna yi duk sun kwaikwayi wasu abubuwan ne daga annabi Yusuf kaga idan an sauke baki an sauke baki a je a samu wani ɗaki a aje musu a sa su a ciki a kawo teburi a kawo irin kujeran nan ɗaya nan ɗaya nan a sa teburi a tsakiya a kawo abinci a aza a sama a zaunar da su annabi suka yi fara yin wannan abu shine sai ya shigar da su da ya shigar da su a cikin fadarsa sai ya samu wani guri babba na karamci ya aje su a wajen sai aka kawo teburrukan nan da kujerun aka ar'ashi sai ya ce to yadda za a kowa ku rabu biyu biyu biyu biyu na duk wata hikima ce ta annabi Yusufa ta yadda zai yi ya samu su zauna da ɗan uwan shi Binyamin sai ce to kowa kowane ya zauna biyu biyu biyu aka kawo kujerun nan aka aje da teburi ga abinci ya aje a sama kaya na marmari da sauransu duk an aje a gurin ake masa karamci sosai kowane sai ya zauna kowane sai ya zauna kaga an aje teburi nawa aka aje kenan eh teburi shida kenan ko ina biyu biyu biyu biyu biyu to da aka aje teburin nan guda shida da kujeru guda goma sha biyu kowane zai hau biyu biyu biyu to sai shi bunyamin sai zamo shi kadai eh sai zamo shi kadai ne shi bai zauna ba ha sai annabi suka ce to shi wannan shi da zai zauna sai suka ce a to ai dama su ma su biyu ne to amma dan uwan nashi ka san mun faɗa maka ya halaka tintini eh ya halaka tintini to don haka yanzu shi ma shi kadai ne zai zauna to shi kenan sai ya ce ah to idan ba za ku damu ban mana ni sai na zamo ni ma abin gansa sai in zamo dan uwan shi ni ma da zan zauna mu ci abincin tare dan a ɗaya mai ce wai ko sai su ce a to ai wannan ba komai ba komai sai ya ce to shi kenan sai ya zo ya zauna da ya zauna duk sai suka haɗu gaba ɗaya yanzu kaga ga ni duk sun haɗu suna kan abinci wannan duk wani karamci ne abin jin daɗi abin sha'awa wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana akwai ayoyi akwai abubuwa da yake nuna mana na cewa duk yadda kai kuɗi ka samu mulki wallahi sai kar ka bar ƴan uwanka kar ka bar ƴan uwanka kar ka ringa ci musu mutunci kana wulakanta su a'a yadda zaka ji daɗin nan dan Allah kai yadda za ku ji daɗi kuma idan ka tashi din kar ka wai aka ringa ware su gurin da zaka ajiye su din ka ba su abincin da sauransu sai ka koma gehe kan mulki ka koma can gurin yadda je sun sun gama sai su taho su dawo gurin ka su zo suna dudduka maka a'a ka je ku shige ku yi family wato ku zauna ku ta hirar ku wannan da shi ake nuna mana kuna jin daɗi a duba a gani wannan duk ɗan gida ɗaya ne duka haɗa ni ma cikin sun mai kuɗin ko ni mai mulkin ga mu muna cikin abin sha'awa abin jin daɗi to da haka annabi Yusuf sai wannan hikimar sai suka zauna da suka zauna gaba ɗaya shikenan bayan sun gama da wannan sai kuma dare ya zo bayan suna ta hira suna ta hira sai dare ya kama da dare ya kama sai annabi Yusuf sai ya je ya ƙara yi musu wata shimfiɗa wato kowane ɗaki kowane ɗaki sai ce yanzu wannan ɗakin kowane zai je ya zauna mutum jiji mutum jiji mutum jiji shi kenan kowa da ya shiga kuma da ɗan uwan shi ɗan wanda yake so sai aka bar Bunyamin shi kaɗai shi kuma sai ya zo ya ƙara cewa ah to shi Bunyamin fa yaya sai suka ce to irin dai da zan dan ne dai shi kaɗai ne dai babu ba shi da dai ɗan uwan dai dai nashi dai dama wanda suke tare babu shi shi ma ya halaka dai ɗin dai to shi kenan sai annabi Yusuf ya ce ah to ko in zamo ni ma na bin shi sai mu shiga tare sai ka ce ai shi kenan nan sai annabi Yusuf ya ce ma shi Bunyamin yaya kana so mu kwanta tare sai ya ce ina so mana eh sai ce ina so yake to shi kenan shi kenan kuma sai aka je aka shi kowane ya je kwanta shi ma annabi Yusuf sai ya je ya kwanta da dan uwan shi Bunyamin suka je kowa ya zazzabu kowa ya kwanta sai da dare yayi da dare yayi aka ce sai annabi Yusufa ya jawo Bunyamin ya rungume shi a kwanta. Da ya rungume shi, aka ce yana shakar ƙamshin, ƙamshin mahaifin annabi wato, ƙamshin mahaifinsa a cikin jikin Bunyamin. Wannan rungumo shi da ya ƙamshin mahaifin shi yake ji a cikin jikin Bunyamin. Ya gama jin ƙamshin shi yana kuka, yana kuka yana shino da, da shi baban nashi. Sai bayan ya gama, shi kenan sai ya tada shi. da ya tada shi shi ne sai da nan annabi Yusuf ya tashi sai yake ce mashi sai yake ce mashi yaya ka san ni wane ne sai ya ce mashi a'a sai ce to amma kafin nan wai yaya sunanka ji annabi Yusufa nan kuma wani sabon bincike ne zai mai shi ma again da ka ji annabi Yusufa ya irin wannan abin to akwai abin da yake so ya fito da shi sai ce mai to yaya sunanka sai ya ce sunana Bunyamin ya ce sunanka Bunyamin ya ce i ya ce shin kana da ɗa ya ce eh ina da ƴaƴaye guda goma ka ji har ya ƴaƴaye ma lokacin shi Bunyamin ya ce ina da ƴaƴaye guda goma sai ya ce to kana da wani ɗan uwa na wajen na wajen uwa haka ɗan uwa ummi ya ce eh ina da ɗan uwa muna tare da shi to amma shi ya rasu tuntuni ya rasu sai nan sai annabi Yusuf ya ce a to tuhibbu an akuna akhaka badal min akika alhaliku to kana so ni na zamo dan uwanka a maimakon dan uwan naka da ya halaka sai ya zamo na zamo dan uwanka gaba ɗaya da zan ebe maka kewa na ebe ma duk abin da dan uwan naka yake maka nima na ebe maka kewa na zamo dan uwan naka sai ya ce kai ya ce wa man yajid akakan wa man yajid akan mislaka ayyuhal malaku ya ce kai aiko wane ne zai samu ɗan uwa irin misalinka ma'ana yana nufin ai duk wanda ya samu ɗan uwa misalinka ai ya dace da ɗan uwa wane ne zai samu ɗan uwa misalinka ai babu shi sai ce amma fa sai dai kasancewar kai ba ɗan ɗan yaƙuba ɗin ba ne kuma ba ɗan ɗan rahi ba ɗan ɗan rahila ɗin ba ne ya ce mahaifiyarsu ya ce shi ne kawai bambancin da za a samu amma duk wanda ya samu duk wanda ka kasance dan uwansa ai ya more amma fa sai dai kai ba kan dan Yakubu bane kaga abin da yake so ya nuna duk irin yadda zai kasance ya nuna da irin shauki da soyayya ga Annabi Yusufan shi ma yake duk irin yadda zai kasance ya zama mai dan uwa da sauransu ba zai kai wancan dan uwan ba Annabi Yusufa saboda shi uwa ɗaya uba ɗaya suke yau sai nuna mishi wannan sai ya faɗa mai haka to nan ne sai aka ce sai Annabi Yusufa kuma sai fashe da kuka yana faɗa mashi wannan magana sai fice da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka a wannan lokacin sai ya tashi tsaye sai ya tada Binyamin sai ya rungume shi a jikinsa to nan wannan rungume shine Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana ita a cikin Qur'anin a bayyana ita yace walan ma rakalu alayhi yusufa yace awa ilai shine sai ya rungume shi to duk wata kisoshin akwai sai da aka zo daidai nan gurin sai Allah subhanahu wataala ce suna haduwa saboda Allah yana kawo daidai muhallin shahidin eh yace sai ya rungume shi to shine nan da ya rungume shi din nan kamar yadda Ka'ab yake faɗa yace yayin da Annabi Yusuf yace da shi inni ana akuka to ai ni ne faɗan uwan naka dama an ce dama Allah subhanahu wataala ce awa ilayhi akau qala ana akuka da ya rungume shi din sai yace to ai ni ne dai dan uwan nan naka wanda kake nema wanda kake wanda kake ikirarin ya halaka shikenan sai ya faɗa mishi wannan sai ya ce mishi fala tabtadi dan haka karka damu karka sanya a cikin zuciyarka karka sanya wa zuciyarka damuwa daga abin da su ƴan uwan namu suka aikata ka ganin ya rungume shi din sai yake faɗa masa yake cewa yasa za ka ga wannan ko a irin tim ko wani abu haka duk wannan abu fa duk kai ne ake duk cikin qur'ani yake duk abin da kaga ana yi duk abin da kaga ana yi na mu'amala na kyakkyawar ɗabi'a da sauransu sai daga cikin alkurani ake tsinta shi daga cikin yake kurani ba abin da bai zo da shi ba ba abin da bai zo da shi ba shine lokacin da ya rungume shi din za ga mutane haka misali idan ko dan uwansu ya bace ko da shi za ga suna nuna haka da sauransu za ga idan suka rungume juna suna kuka suna wada suna cewa kai ne fa kazana kai ne kazana kwana biyu ba mu gamu ba kaza kaza ko an rungume a haka zaka ji ana ta bayanin to shi ma haka a inda aka kwaikwayi abin kenan a cikin irin annabi Yusuf shi ya fara irin wannan abin sai ya rungume shi sai yake kuka yana cewa to ai ni ne dan uwan nan naka dan haka karka damu da abin da ƴan uwan namu suka yi mana yana lallashin an wato Bunyamin da cewa ya cira abin a cikin zuciyarsa kar ya sanya shi wannan annabi Yusuf ya nuna tsantsar soyayya ga ƴan uwansa da danginsa yana nuna cewa duk abin da dangi suka yi maka idan ka samu dama wai karka ce kai sai ka rama a ai wani ya man kaza wani ya man kaza ni ma sai na rama abin da suka man a'a ba haka za ka yi ba ka kyautata musu lafiya kalau su da kansu kunya za ta dawo a kansu duk abin da suka yi sai kunya ta dawo kansu to shine sai rungume shi sai yake faɗa mashi haka yana lallashin shi yana nuna mashi shine dan uwansa to shine Ka'ab yake cewa a lokacin da ya faɗa yace ni ne dan uwan wato ni ne dan uwanka to Bunyamin kuma sai yace to aiko in dai haka ne ana la ufariquka ni ba zan rabu da kai ba shi ma sai fashe da kuka yace aiko ba zan rabu da kai ba ba zan koma gida ba ina nan tare da kai to shi kenan kenan annabi Yusuf ya ce a'a ya ce kada alimta wato kada alimta igtimami walidi bi hakika ka san irin bacin ran da mahaifina yake a kaina da muka rabu mahaifina ya shiga cikin wani yanayi idan ka ce kuma zaka taho ba zaka rabu da ni ba to ai kaga mahaifina din sai ya kara shiga wani yanayi amma ba komai za mu je mu haɗu gaba ɗaya har mu je wajen mahaifin namu ai to shikenan sai ya faɗa mishi wannan magana ya ce ai ba za rabu da kai ba ya ce idan na tsare ka kaga bakin cikin zai ƙara ƙaruwa don haka ba zai yiwu ba a ce gashi na rabu wato na rike ka a nan guri ba sai dai ka yi haƙuri zan yi ta yadda zan yi ‘yan uwan naka za su tafi su baka a nan na tsawon kwana ɗaya haka na tsawon ‘yan kwanakin da za a yi su je a gama abin da za a yi a dawo dai sai mu tafi gaba ɗaya wanda zai zamo cewa saboda ai kafin su tafi din annabi Yusufan zai yi hikimar da zai yi ne ‘yan uwan har su je su taho da mahaifan da annabi Yaquban da mahaifiyar tasu su zo sai sun ga inda annabi Yusuf yake sun yi gaisuwa ga annabi Yusuf da komai wanda shi ne ke nuna fassarar wannan mafarkin da annabi Yusuf ya yi da yake ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata suna sujada a gare shi to sai wannan abin ya tabbata sannan sai su rumbuɗa su tafi gaba ɗayan su kuma sai su je sai a je a gano gida to nan shine nan annabi Yusuf zai yi irin wannan hikimomin da zai zamo hakan Bunyaminin ya tsaya da har zai kawo da su mahaifan za su taho gaba ɗaya to shine ya ce amma fa ka yi hakuri zan nasabta maka wani abin da wannan abin duk wanda ya ji shi ba a yabo a gare shi ba a yabo a gare shi kawai menene ba a yabo a gare shi ma'ana annabi yusufa zai yi wani shirin da zai yi za a kai da cewa bunyamin ya yi sata ya yi sata idan aka ce ya yi sata to shi kuma al'adar sarakunan idan aka ce mutum ya yi sata za a tsare shi a cikin fada na tsawon shekara ɗaya don haka idan aka ce ya yi satan hakan zai jawo da a tsara shi bunyamin a gurin su ma nan dai su koma idan suka koma je su faɗa su mahaifin nasu har shi ma dai mahaifin da ya nuna cewa a wannan kawai dai shi ma dai su ma dai shiri ne da suke da irin abin da suke a baya dan haka ba za su yadda ba duk dai zamu jire a nan gaba to shine nan kafin abin ya tabbata shine dan kada bunyamin hankalin shi ya tashi akan annasar ta misali shine shi wato annabi suka yake faɗa mai tun wannan lokacin a cikin ɗaki yake ce to kai hakuri ka nuna ba za ka rabu da ni ba da sauransu ko ita to yanzu zan nasarta maka wani abin da ba a godiya a kansa ma'ana abin ba za ka ji daɗin shi ba yana faɗa mishi a kan haka yace zan nasarta maka haka sai bunyamin ya ce a wannan ba zan damu ba ba komai kawai ka aikata duk abin da kaga dama ne yanzu a kaina in ji bunyamin tunda shikenan ya riga ya gane dan uwansa ne yace ka aikata duk abin da zaka yi ni da duk abin da zaka aikata ka dai sani dai ba za rabu da kai ba muna nan tare in ji annabi yusufa sai annabi yusufa ya ce to abin da zan yi shi ne, da sannu zan sanya sa'i, wato kwanan au, kwanan au kuma na zinari ne, wanda annabi Yusuf yake aunawa idan aka zo sayan hatsi. To, da abin da yake aunawa da kwanan au ne ake aunawa, ake auna ma kowane, kuma wannan kwanan au na zinari ne kan shi dukiya ne. Don haka sai ce wa shi Bunyaminu, bayan kun yi awo an gama muku awo gaba ɗaya, zan sanya a ɗauki wannan kwanan awon a sanya a cikin hatsin naka. Idan aka sanya, sai bayan kun shirya za ku tafi gaba ɗaya kai ma har ka shirya za ka tafi to zan turo in ce a kirawo ku lalle kun yi sata eh to kaji abin da zai shirya mashi to shine nan gure nan zai faɗa mana gaba ɗaya shine ce falan ma jahazahum bi jahazihi na'am falan ma jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli afi مع الزنا موزن أيتها الغير إنكم لسارقون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موزن أيتها الغير إنكم لسارقون shikenan yayin da jahazahum ya shirya musu kayayyakin su gaba ɗaya aka auna musu aka lalloda musu kaya gaba ɗaya ko ne aka yi masa awon su ja'ala siqayati shikenan sai aka sanya wannan kwanan awon naga sai siqayati shine sa'i din da ake auna hatsin da shi shine su kaya sai aka sanya shi fi rahal akihi a cikin kayan wannan dan uwan nashi Binyamin summa azana muwazzin bayan sun shirya sun tafi kenan sai aka sanya azana muwazzin muwazzin mai kira azana sai ya kira eh shine nadi munadi kamar nadi munadi ne munadi mai kira nadi sai ya kira shine azana muwazzin mai kira sai ya kira sai ya ce ayyatu hal iru ya ku waɗannan jama'a ya ku waɗannan ayiri innakum lasariquna lalle haƙiƙa ku wallahi kun yi sata bayan sun tafi kenan idan aka ce al'iru shine irin da zai zama cewa duk abin da za a loda ma kaya a tafi ku tafi da yawa an gane ko ku tafi da yawa kamar ku goma da zuwa dai abin da ya sama an ce kun yi ayiri kun zo kun ɗauki wasu abubuwa haka ko kun zo kun yi au ko kun yi ayiri kun tafi to wannan shi ake kira da ir eh to shine sai kira sai ya ce ya ku ya ku waɗannan jama'a lalle lalle hakika kun yi sata kalu sai suka ce
qalu wa aqbalu alaihim ma za tafkidun Mm.
قالوا نفقد سواء الملك Mm.
ولمن جاء به حمل بئير وأنا به زعيم Na'am. Qalu wa aqbalu alaykum ma za tafqiduna. Qalu nakidu suwa al-malik wa liman jaa bihi kimlun ba'ir wa ana bihi za'im. Qalu sai suka ce su ƴan uwan Annabi Yusuf din. Wa aqbalu sai suka fuskanto alaihim ga su masu kiran nasu suke kira suna cewa wato suna cewa kai ku ta wa'an yi sata sai suka fuskance su suka ce da su ma za tafqiduna. Ha ni kuka rasa ni? Mene ne kuka rasa wanda ake cewa an yi sata? kalu sai suka ce wato wannan kalu din su ne su jama'ar annabi Yusuf masu yi mashi hidima din masu yin awon sai suka ce da shi na kirsuwa almaliki lalle mun rasa sa'i ne na sarki mun nemi sa'in nan mun nemi kwanan awon nan ba mu gan shi ba wani man ja'a bihi himlun ba'ir sai aka ce duk wanda ya zo da shi saboda nan an nuna an nuna ne kaman ba a san wane ne ya yi ɗaukar ba kamar ana lallashi ne kafin a ce an kai da bincike da sauransu. An gane ko? To shi ne aka ce duk wanda ya zo da shi, to, bihi kimlin ba'ir za a yi mashi lodi na rakumi ɗaya na kwanan na awon hatsi shi ma a bashi ya tafi da shi. In dai in dai wanda ya ɗauka ɗin ya kawo kafin a fara bincike. Ma'ana duk wanda ya kawo ga kyautar da za a yi mashi. Duk da gashi ya ɗauka amma za a mai wata kyautai ba tare da an yi bincike ba. yace wa ana bihi za'im yace kai ni ne ma zan lamunce da loda wannan kayan shine wa ana za'imun ai ni ne zan lamunce kafilin kenan ni ne zan lamunce ma'ana ni zan je ma in, in auna masa in na auna masa ina tsaye za a auna a cika a doka a aza mashi ya tafi idan ya bado wannan sa'in misali kawai mutum ne yanzu yayi ya ɗauki wani abu kamar cikin jama'a mutum biyar haka sai a ce to an farasa kaza amma fa duk wanda ya kawo za a mai babbar kyauta ma'ana dan a yi kokari a kawo ko eh dan a yi kokari a kawo ba tare da an yi bincike ba akwai wanda ma zai bada hikima ya ce duk wanda ya san ya doka ya je ya samu wani gurin inda za a gani ba tare da kowa gani ba dan kare ya ji kunya ko wani abu ya je ya aje a gurin kamar yadda za ka ga wasu suna fara yi yadda za a yi a fara binciken wani abu to shine sai suka fara wannan abin suka ce duk wanda ya zo da shi to yana da lodi yana da labtu na abinci baƙira raƙumi guda za a loda a bashi yace ni ne kuma zan lamunta haka ni da kaina ni zan tsaya a auna mashi a loda mashi a kara kuma ya tafi da shi duk wanda ya kawo haka qalu tallahi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linusira fil ardi wa ma kunna sarikin qalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala laqad alimtum ma ji'na linusira fil ardi hakika ai kun sani cewa mu ba mu zo ba dan mi banna a doran kasa wa ma kunna sarikina mu ba mu kasance masu yin sata ba sai suke faɗa masa haka yace mu ba mu kasance masu yin sata ba kun san cewa mu ba mu zo dan banna a cikin doran kasa ba ma'ana ba mu zo dan banna a cikin misira ba mu yi sata a cikin misira dan haka mu ba mu kasance masu yin sata ba nam qalu fa ma jaza'uhu قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين sai waɗannan mutanen wato bayin na annabi Yusufa masu aunawa masu kula da gurin sai suka ce da su to menene sakamakon menene sakamakonsa in kuntum kazibina idan kuka kasance masu ƙarya ne a cikin faɗar ku cewa ku ba masu sata bane to menene sakamakon duk wanda muka samu wannan kayan a cikinsa Mi- wani irin sakamako za a mai ni za a yi masa ƙalu sai suka ce قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين sai suka ce sakamakon su su da kansu suke faɗa kaga wannan duk an ba su abin gani ma'ana kada sai an zo an yanke hukunci sai ai ba a yi masa daidai ba ko ko ba a yi masa ka- wato an ci masu wannan an yi masu ba adalci ba sai aka ce to menene sakamakon wanda aka kama da wannan kayan kaga su za su faɗa da kansu sai suka ce sakamakon wanda aka samu fi rahalihi a cikin kayansa duk wanda aka samu abin a cikin kayansa to ya sariku za a bautar da shi na tsawon shekara ɗaya wannan sun faɗa ne aka ce sun faɗi abin da ya zamo shine shari'ar annabi yaquba a wannan lokacin shine shari'ar duk wanda ya sata a wannan lokacin to za a bautar da shi na tsawon shekara guda a inda ya yi wannan satin. Ba kamar yanzu mu kuma ta shari'ar mu ba duk wanda ya sata ɗin wanda ya kai a mai hukunci za a yanke mai hannu. To shi kuma a wannan lokacin duk wanda ya yi sati aka same shi sai suka ce za a ɗaure shi za a riƙe shi na tsawon shekara guda ɗaya a bautar da shi. Ai, fa huwa jaza'uhu wannan shine sakamakon duk wanda ya yi satai wanda aka samu da wannan satai. Kazalika na zalimina wannan shine sakamakon wato wannan din wannan sakamakon na zalimi ne shine wanda muke yi wa wanda ya sata wanda ya sata ya zalunci kanshi wannan shine sakamakon da za a yi masa na'am fabada abi awu فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء فيه ثم استخرج من وعاء فيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوئيتهم shikenan sai ya fara shi mai binciken shi mai kira wanda suke binciken cewa an yi sata din sai suka fara da jukkunan su ƴan uwan kabla wuyayi a kafin wato kafin a fara da jikkar shi dan uwan Bunyamin. Kaga wata hikima ko? Ba wai kai tsaye ba a ce bari a fara da da buhun shi wannan Bunyamin. Kaga ana fara a gani sai a ce ai dama shiri ne wannan. Eh, sai a ce dama wannan an yi shiri ne da aka kama shi. Sai aka ce a to sai suka fara da na ƴan uwan aka bincika na wannan, aka bincika na wannan, aka bincika na wannan. Bayan wannan sai aka bincika na shi dan uwan Bunyaminu. To masa karajaha min wiyayi akhihi. Sai aka fitar da wannan kwanan awan daga jikar shi ɗan uwansa Bunyamin. Ƙala ta'ala, ta ji Allah subhanahu wa ta'ala yake, ka zalika kidna li Yusufa. Haka, wato muka shirya, kidna ɗin nan muka shirya li Yusufa ga annabi Yusufa, dabarun da zai ya riƙi ɗan uwan nasa su zauna a gurin. Ma kana liya kuza a kawo fi dinil maliki. Wato muka shirya ta yadda annabi Yusufa ɗin zai kasance ya riƙi ɗan uwansa a cikin wannan hukuncin na sarki. nan dinin maliki ai wannan hukuncin na shi sarkin Misra ya rike shi a gurin. Li'anna da za'ahu inda barbi wata garibi misilai masaruku lal istirkaki domin ko cewa dai sakamakon a wajensa shine a buge shi sakamakon a shi wannan sarkin idan aka yi sata a yi bugu sannan a baƙwantar da shi wanda ya sata ɗin na tsawon shekara ɗaya a wannan gidan sarkin. to shine sai aka yi wannan aka shirya wannan Allah subhanahu wataala ce mu muka nuna wa annabi Yusufa yayi wannan shirin sai wannan shirin sai gashi an kama wato shi wannan an samu wannan kwanan awon a cikin kayan shi Bunyamin illa an sha Allah sai dai idan Allah subhanahu wataala ya so ya rike shi da hukuncin shi mahaifin nasa to lam lam yatamakkan min akazhi illa bi mashi'atillahi bi ilhamihi sai dai Allah subhanahu wata'ala wato bai ba shi dama bai samu iko ya rike shi sai da abin da Allah subhanahu wata'ala ya so sai yadda aka mai ilhama sai yadda zai shirya ya kama shi wannan dan uwan nasa narfa'u darajatin man nashau muna ɗaukaka darajar wanda muka so wa fawqa kulli zi ilmin alim a burbushi kowane ma'abucin sani alimin to akwai wanda akwai wanda yake masani da ya fi sa eh duk wanda ya zama cewa shi masani ne to akwai wanda shi ma ya fi shi sani in yana takama shi ma ya sani akwai wanda ya fi shi sani shi ma yana takama ya sani akwai wanda ya fi shi sani har sai an kai ga wanda shine masanin duniya da lahira shine wanda ke da sani na komai da komai shine Allah subhanahu wataala duk wanda ka sani akwai wanda idan ya sani shi ma akwai wanda ya fi shi sani eh akwai wanda ya fi shi sani to kalu in ya sarika
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون قالوا da aka samu wannan kwanan awon a cikin jikabul yamini wai sai suka ce in ya sarik faƙar saraka akun lahu min qablu to suka na tunda an samu a cikin shi wannan kwanan awon dama in yayi sata ai dama yana da wani dan uwa da ya gabata da ya halaka shi ma yayi irin wannan satai eh shi ma yayi irin wannan satai an ce wannan satai da suke nufi annabi Yusufa suke cewa suke jingina ta ga annabi Yusufa a lokacin da annabi Yusufa ya kasance ya sace ya sace ga baban mahaifiyarsa baban mahaifiyarsa a lokacin yana bautar gwanki baban mahaifiyarsa Rahila din nan eh ko Rahila sunanta kenan eh to babanta yana yana bautawa gwanki haka wasu kuma suna cewa ba ma bautawa yake ba a yana dai wannan sassaka shi ne yana saidawa to a lokacin annabi Yusuf din da ya ga wannan gwankin a cikin ɗakin kakan nasa na wajen uwa kenan sai ya je ya ɗauke wannan gwankin ya je ya kakkarya shi ya jefar da shi an gane ko to shi sai aka zo ana ta neman gwankin ana ta neman gwankin ba a gan shi ba a ƙarshe sai a gano shi annabi Yusufan shi ya ɗauke shi a lokacin ya je ya yadda shi kuma tun kafin fa tun kafin annabi Yusuf a je a jefa shi cikin rijiya kafin ma ya fito abin ya faru kaga kenan shirye dama su dama annabawa da haka suke zuwa da abin su kaga tun yana karami a lokacin ya ga wannan gwankin ya ɗauke wannan gwankin ya je ya kakkarya shi kamar annabi Ibrahim annabi Ibrahim a lokacin da babansa yake sassaba gwanki yana ba annabi Ibrahim yana zuwa yana saidawa annabi Ibrahim duk in ya je sai dinga cewa ku zo ku sai abin da ba zai amfane ku ba duniya da lahira eh na ga mun kita ku zo ku sai abin da ba zai amfane ku ba duniya da lahira wannan duka yana nuna mana fiyayyar iyaye kenan eh iyaye dan sun maka umarni suka tilasta maka akan abu ko da ka san haramun ne to ka san da zaka yi ta hikimar da zaka fitar da kanka a cikin sa ka san da zaka duk da mu shari'a mu tana mana cewa idan abu na haramun ne abu ba biyayyar Allah bane idan mahaifanka suka baka umarni akai to ka saba musu wannan kawai kai sai ka saba musu wannan shine shari'a mu ta zo da shi to amma su kaga can wato da yake su manya ne kuma ga hikimomin da suke fitowa da su su in suna da wannan hikimar kai baka da wannan hikimar shine ne suke fitowa da wannan hikimar annabi ibrahim din ya dinga tallina ta kudo ku sai abin da ba zai amfani ku duniya da lafiya kaga nan ciki din yana isar da sakon Allah eh yana isar da sakon Allah ne gashi yana yi kaga duk ya ida ga umannin uwa ya bi wato ga umannin uba ya bi ga kuma umarnin Allah yana isarwa shikenan eh to shine nan akai wato annabi Yusuf shi ma sai ya doka ya je ya kakkarya shi ya doko shi ba tare da su sun sani ba dan kada su bauta mai to wai shine suke dokar wannan abun wannan gwankin din da yake doka ba tare da wancan mahaifin ya sani ba wancan kakan nashi ya ji ya kakkarya shi abinda kaga ba sai da shi bai ba ya ci kudin ba doka ya je wani amfani da shi ba a kakkarya shi saboda me saboda ya bayyana gaskiya ya san wannan abin zai iya cutar da shi wannan kakan nasa to amma sai suke jingina shi sai suka ce wai ai in ma yayi sata ai da ma dan uwan shi da ya halaka shi ma ya taba yin irin wannan abin ya taba yin irin wannan abin kafin wannan lokacin to a lokacin da suka faɗi wannan abin to dama lokacin annabi Yusuf duk da yana tsaye duk yana duk abin da ake shikenan sai annabi Yusuf sai ya faɗi wata kalma amma da ya faɗi wannan kalma a cikin zuciyar shi ya faɗa shine nan Allah yake faɗa mana yace fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala kaji sai da Allah ya fara faɗan magana sai da wato sai da Allah ya fara faɗa mana irin yadda aka yi magana siffar yadda ya magana sannan sai ya faɗa ya ce ƙala ai sai annabi Yusufa ya faɗa sai annabi Yusufa ya faɗa ma'ana me ya faɗa sai Allah ya ce mana fa asarraha Yusufa amma fa abinda annabi Yusufa din ya faɗa sai ya sirranta shi fi nafsi a cikin zuciyar shi walam yubjiha bai bayyana ta ba lakum a gare su ma'ana bai faɗa da bakinsa ba sai ya sirranta wannan magana a cikin zuciyarsa me ya faɗa sai ya ce antum sharru makana ha yau da kuke cewa kun yi wannan abin gan to ai ku ne mafi sharrin abin da kuka yi ku abin da kuka yi ai shine mafi sharri eh shine yake cewa antum sharrun makana ai wannan wato ai abin da kuka yi na wannan abin da kuka yi da kuke cewa dama in yayi sata dama akwai dan wanshi da yake sata ai abin da kuka yi shine mafi sharri akan wannan yau eh to wannan a zuciya faɗi ta ita ce wannan kalmar antum sharru makana to shine sai Allah sai da ya fara faɗin magana yace fa asarruha fa asarruha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum ita ce magana antum sharru makana ai ku ne mafi sharrin matsayin abin da kuka aikata akan abin da shi wannan dan uwan namu ya aikata akai eh wallahu alamu bima tasifun Allah subhanahu wata'ala masani ne da abin da kuke siffantawa kuke ambatawa ma'ana a cikin lamarin bunyamin ai tasifuna Allah subhanahu wata'ala wato eh masani ne da abin da kuke siffanta ai abin da kuke ambata ai shine ta zukuruna fi amrihi da abin da kuke ambata a cikin lamarin sa na cewa ai shi ma yana dan uwa yayi abin da yayi din to Allah shi ya san cewa wannan ba sata bace ba ba sata akai ba Allah shi ya san abin da kenan akai na'am qalu ya ayyuhal aziz nan sai mu tashi a nan gurin eh to alhamdulillah to wannan za su faɗa ne akan kuma shi annabi Yusuf din shine nan suka ce ya ayyuhal aziz din ya kai sarki ma'ana za su faɗa wa annabi Yusufa za su lallashe shi akan cewa saboda can baya sun yi magana akan cewa sakamakon wanda ya ɗoki wanda ya yi sata ne za a mai za a kama shi ko a tsare shi eh za a tsare shi tsawon shekara guda to nan ne za su fara lallashin annabi Yusufa ma'ana su nuna wa annabi Yusufa wai baban su tsoho ne eh tsoho ne babba sannan yana kuka suna da lallashin annabi Yusuf akan to da Allah dai a je a kuri a sai da za a yi a kyale su su tafi da Bunyamin a ƙarshe ma har su nuna idan annabi su ya nuna ba za a tafi dole ɗin da shi wanda ya abin shi za a yi sai su nuna cewa to a kama ɗaya daga cikin su a kyale shi wannan ɗin ya zamo shi ta yadda za a kama ya hau a matsayin annabi Yusuf sai annabi wato ya hau a matsayin Bunyamin sai annabi Yusuf ya ce a'a yo ai ba a ɗora laifin wanda bai yi ba ba a ɗora laifin kan wani wanda shi ba shi ya abin ba duk dai ta yadda suka kawo shi annabi Yusuf sai ya kawo masa inda ya fi wannan to dole ne suka haƙura kuma suka tafi to wannan za a faɗa mana gobe insha Allah to alhamdulillah